بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ‘yan waya za ka muna daren alhamis daren 29 ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallama daga maka zuwa madina na da shekara 1442 daidai wanda ya daidai da tara ga watan shida shekara ta 2020 wannan kuma Allah da shine kasat na 411 cikin jerin karatuka da ake gabatarwa cikin wani littafin albarka littafin Imam Muslim Ibn Hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah madaukakin sarki azuta mu karatun hadisan manzansa alaihi salatu wasalam da amfana da su duniya da kiyama kuma ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyarmu ta ilimi wato darul hadithis salafiya wadda ke number 4 madarka cirot gaskali out zaria kaduna state nigeria ita darul hadithis salafiya makaranta ce wadda babban malamin a shekul allama muhammadin awwal adam albani zaria kafa a wannan gari na zaria kadai don cimma manufofinsa na da'awarsa da yake yi muna fatan allah da nufi a makon da ya gabata mun kwana babu salami littahalluli min as-salati wa kayfiyati babun da ke kon tattauna mana wato sallama dan fita daga cikin sallah da kuma irin sallamu mai kaifiyoyi din in ba manta ba mun kan hadisi wanda aka samu daga Abdullah dan Abbas a Abdullah dan Mas'ud Allah ƙara masa yadda wanda muna cikin sharhin wannan hadisi din ne lokaci ya kure mana a shi hadisin in ba manta ba wani mai suna abi ma'amar ne ya zo na ba abu ɗan masa'ud labari cewa a garin maka ya ga wani gwamna in yi salla yana yi sallama guda biyu abu ɗan masa'ud ya ce da shi kai ko ya aka yi wannan gwamnan ya iya tsamo wannan sunna ɗin ya iya fahimtar ta ma'ana kenan wannan abin da gwamna ya yi tabbataccen abu ne suna ce ta manzan Allah sassalama tun da awatarwa ta ta wannan ɗan masaudu ya ce wa kana rasulullahi sallallama ko ko inna rasulullahi sallallama kana ya fa'adu cewa manzan Allah ya kasance yana yin haka ɗin in yi sallah ya sallama guda biyu ina fatan fahimta to muna cikin bayani daga cikin masail da shi malam ya fitar mana mai sharhi kenan Muhammad ibn al-Adam al-Ethiopi mun karanta fa'idojin da ke cikin hadisin zamu tashi al-mas'alatu rabi'a inda malam ce fi madahib al-ulama fi hukm salami min as-salati mas'ala ta game da mazhabobin malamai game da mai hukuncin yin sallama daga sallah shin yin sallama wajibi ne shi yin sallama musahabi ce ma'ana ba dole ba ce kenan samara abin da ke ƙarshen wannan magana shi ne wanda suke ganin sallama wajiba ce da za ka zauna ka ta yi tsab kafin kai sallama sai alwarka ta warware to ka ga wanda suke ganin wajiba ce ka ga sallah ba ta yi ba kenan ina fata an fahimci wani abu amma wanda suke ganin kuma ba wajiba ba ce sai ya zama alwalaka tawar bayan ka gama ta hiya tsab shi kenan sai ka taika ce ba kawai shi kenan sallaka babba ta yi kenan ko kuma kama kana ta hiya kawai sai ka ji ruku kawai sai ka tayi ka zura abuja kawai ka ji tsoro ko ka ji wata hayaniya a wajen masu ganin wajibi ce su ta yi sallama sallah ta yi ba ta yi ba kenan ko a wajen masu ganin ba wajibi ce fa sannan ta yi ko kuma kawai ka ga kwastoman ka ka daɗe ka bashi kaya bai gama abin da ba zai wuce kana sallah ka ce wane ka kwala mai kira kafin kai sallama ina fatan fahimta kaga a wajen wajen malaman sallah ta baci da wannan magan da kai dan baka yi sallama baka fita ba a wajen masu ganin ba wajibi ce to daga nan kuma sallah ka tayi to yanzu mene ra'ayi rajihi akan wannan wace ce me matsal wanne ne matsayi a cikin wannan abun fa'ida wannan tattaunawar abun na farko dai ka san wannan abun saboda kakka je wata ranka yi karo ko kun je aikin kuma mara ka da wani ya gama muku sallah kawai tashi bai muku sallah ya tashi baka ce tabbiya kaga wata irin sallah ko kuma ya baka nashi dalilan ka zo ka dauko ka kawo mana rikici cikin Najeriya ina ba ta kwanci wannan abu Allah samu dace maliki qala bin rajab rahimahullahu ta'ala fi sharh al-bukhari al-imam ibn rajab ya faɗa cikin shan da yusuf al-bukhari aktsaru ulama yake cewa mafi yawan malamai ala annahu la yukhraj min as-salati bidun taslim shine ba a fita da sal daga sallah in ba da sallama ba ma'ana sallah ba ta cika sai da sallama sai ce wasu dallu bi hadith su malaman sun kama hujja da hadisin da yake cewa wata halilu har taslimu abinda ke halastar da a ce mutum ya kammala sallah shi ne yin sallama din za mu je mu ji hadisi ne imam ahmad da sabu sunan sun fitar da hadisin hadisi ne ingantacce ina fata an fahimci wani abin mal nasirin albani ya gada cikin silsila sahiha a cikin littafinsa na abin nan asli sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallama hadisin cewa yake yi ma'ana abin da ke haramtar da magana a cikin sallah shine kabar harama abin da ke nuna ka gama sallama sallah shine yin sallama tukuna to kaga in aka lona hadisi yana cewa to abin da ke halasar da cewa ka gama sallah shine sallama wanda ya biye sallah bai sallama ba kenan hayyar lam yatahallal min sala sai da dauke shi madan wanda sallar shi ta baci yace wa man qala min as-sahabati tahlilus salati taslim ibnu mas'ud cikin sabai daga cikin waɗanda suka ce abin da ke fidda mutum daga sallama sallah shine sallama akwai abdullah dan mas'ud wa ibn abbas da ibn abbas wa hakahu imam ahmad ijma'an imam ahmad ya haikato da magana cewa ijma'in sahabbai ne cewa da sallama ne ake fita sallah ba da wasu ayyuka ba to wannan mazhab farko ke da cewa dhahaba ta'ifatu ila annahu la yukhraju min as-salati bi fi'lin ko wa dhahaba ta'ifatu ila annahu yukhraju min as-salati bi fi'li kulli munafin laha malamai ko suka ce ana fita daga sallah daga dukkan abin da yana cewa an gama ta kawai min akalin aw shurbin aw kalami na cin abinci ko sha ko magana mutum na sallah kawai sai ya dauko zobo kai mai kama sha ko ya dauko cincin ya kama ko ya ci gaba da maganarsa kawai wannan ce ya gama sallah kenan aw hadathin ko wani hadisi ya faru da shi wa huwa qaulul hakam wannan shine magana al hakam ibnu tayba wa hammad da hammad wa thawri da thawri wa abi hanifa da abi hanifa wa ashabi da dalibansa wal auza'i haka na auza'i ra'ayinsa kenan wa ishaqu da ishaq dan rawiye shi ma haka wa lam yufariqu baina an yujada al munafi bi ikhtiyari al musalli aw bi ghairi ikhtiyarihi kuma ba su bambanci ba game da cewa abin nan da mutum yayi wanda yake ba sallah yake ba wani abu ne zaɓin mai sallah kaman ci da sha aw bi ghairi ikhtiyari ko kuma tusa ce ko an abu ba da zaɓin shi ne illa aba hanifa sai dai abu hanifa fa innahu qala shi yace in wujida bi ikhtiyarihi idan an samu abin da yake na fitar sallah daga zabin mutum kharaja min as-salati bidalika to wannan yana fitar sallah daga ciki wa in wujida bi ghairi ikhtiyarihi badala salah idan kuma ba da zabin sa bane to sallar ta baci waja'al al-farda al-khuruj minha bi fi'l al-munafiq tiyar musalli dalika wa khalafahu sahibahu fi istiradi dalika to wannan shine maganin su malaman bangaren suke gan cewa a fita sallar koda ba da wani abu ba me dalili suka ce wastudilla li haula bi hadith bin mas'ud idza qulta hadha aw qadaita hadha faqad qadaita salataka fa in shi'ta an taquma faqum wa in shi'ta an taquda faqut sai suka kafa hujja da cewa wani hadisi da dan mas'ud ya kaito da manzon Allah ke koyar da sallah da yazo gun kama da tahiya ya koyar da sai annabi ke cewa to daga nan in ka so ka tashi in ka so ka ci gaba sai suka ce to ai anan kaga ba ambaci mene ba ba ambaci sallama ba wa qad khutulif wa qad khutulifa fi raf'ihi wa waqfihi ala bin mas'ud shi wannan hadisi malamai sun sabani game da cewa marfu'i ne ko mawqufi ne akan dan mas'ud sai ce wa qutulu fi lafzihi aidan hawa a lafazin hadisi an sabani farwahu ba'dhum wasu rutu qali ke cewa qala bin mas'ud ibn mas'ud ne cewa fa idza farakta min salatika idan ka gama sallaka bai shi ta fasbut idan ka so ka tabbata a wajen wai shi ta fansari idan ka so ka tashi ka tafi kun fahimta yanzu da Allah in ka kirci kirki kallo nan ya isa zama dalilin cewa sallama ba wajibi bace wannan dalilin zai iya karo da wancan wanda annabi ce wa tahlilu wa taslim kai da kanka zaka fanta me annabi yake nufi da wannan maganar ma cewa fa in shi ta fasbut wa in shi ta fansari in ka gama ta ya gama kaza an ka zagira ma ka zauna kun gada ma ka tafi mana an kana buƙatar zama kai azkar kai kaza kai kaza sai ka zauna kana da buƙatar zama ke don ci gaba da wasu ibadu kamar da imamu suratu hadisi imamu tirmidhi rawatu hadisi cewa annabi in yi sallah musamman asuba yakan zauna inda yake ci gaba da ibada har sai rana ta fito sai ya nafila raka'a biyu ko har ma annabi ce duk wanda ya haka arwatu tirmidhi cewa za a rubuta mai ladan mene umara yawwa ku kara mai rumo ko ba haka ba wanda ya haka za a bashi ladan za a bashi ladan aikin haji da umara fa kuma annabi ya ce mene kakka dauka wai ladan kawai dan fifi ne annabi ya ce tamatan tamatan tamatan ladan umara da aikin haji kai falala tana da yawa a jan ubangijin Allah madaukakin sarki kun fahimta shine ka gama nafila ka gama sallar asuba aka ce sai ka zauna dafa inda kake karatun qur'ani ne tasbihi ne istighfari ne subhanallahi walhamdulillahi la ilaha kake ta tayi dai kana ci gaba da ibada har rana ta fito ta dan daga ka tashi kai nafila raka'a bigel annabi ce za a baka ladan aikin haji za a baka ladan umara kuma ba ta da makusani ba duk yadda za ka kai tawilin wannan hadisin ka ce aiwa dai ne ba ka shi don annabi da ya gama sai da ce ta matan ta matan ta matan to kakka ga wancan ya wahala tara kudin zuwa aikin hajji ya yi noma ya kaza da kere tara ya hau jirgi ya shiga cikin riski ya je ka ce kai anya kuwa wannan wa kana fadlullahi azim inna inna la du fadl al wa inna inna la du fadl al nasi Allah na da falala ga mutane wallahi zul fadl azim Allah na da falala mai girma kaka taba ganin abin yayi yawa ko sai daga cikin abin da yasa suke inganta suke raunata hadisin shiga kasuwa hadisin suq cewa annabi yace idan mutum ya shiga kasuwa ya jefa kafar dama yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu hayyu la mutu bi yadihi khairu wa huwa ala kulli shay'in qadir annabi ce za mai mene za a bashi lada miliyan 1 za a kankare mai zurbi miliyan 1 za a yi kaza annabi fado su faloli masu yawa wai suka kalli abin suka rena aikin suka ce kai wannan ina ba zai yi ba ba wata ibada ma da aka ce za a bilada ibilada ko azumi ko sallah wannan kawai kaga wannan qiyasin wannan sun kiyasta da shi sa a bukhari da muke karatu za ku tuna da muka zo kitabul jihad za ku yi tuna ko sai da tsana warware matsala ne shi ma babu hajar ibn hajar sai da kawo da matsalar cewa fa ba a kiyasta falala da kiyasi dan al'amari ne na Allah madaukakin sarki kayan shi ne in yace gashi shikenan dan sakon shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in yazo yace ga yadda ake abu to bai naka haka da wani karamin abin da ake bukata sihatul isnadi sihatul sanad haka hadisin ya inganta wasu kokarin raunata hadisin cewa har wani ma littafi ya rubuta yana koya ce hadisin ma mai rauni ne amma malam nasiruddin albani shekul muhaddithin fi hadha al-asr ya rubuta a cikin silsila sahiha sai da ya nakadin duk waɗannan shibohin da wancan matashi ya ɗauko zuba matsayin cewa hadisin bai inganta ba ya kuma nakadin duk magangan da aka a cikin wani abu wanda ba abu na hamma yake faɗa cewa yaro kana da kokari madan ka za ka koyi karatu kaza da kaza za ka ɗauki hankalin mu kan wannan abun amma hadisi ne ingantacce in ka tashi dan kasuwa ka wani addu'a za ka samu lada shi yasa sabi irin sa Abdullahi dan Umar haka korin ba abun da ya saboda abu biyu dan falala wannan addu'a da falala ya da sallama sai ji shiga kasuwa su yi wannan addu'a su samu falala sannan kuma sun ga ɗaura sun sai assalamu alaikum assalamu alaikum Allahu akbar yadda sabon annabi ke girma maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna value din ta malam ba su da tantama akan ta ina fata kun fahimci wani abu haka shi wannan hadisi kuma na kwadaitar da kaina da ƴan uwan musulmi yadda aka yi zamanin fitinan nan kuma akwai wani ƙari in ka ga ake sallah asuba ka zauna kai zikirin ka ka gama aka abin nan lokaci ne na addu'a an kan da addu'a ana sa da addu'an ka za su samu shiga a lokacin saboda ka kana ta ambatan Allah a cikin wani abu an fahimci wani abin ko allah samu dashi na a jabakinka ba su shi annabi ya kawo musu sai mai ne kuma in duk ba su da shi annabi ka kuma sai mene ba ta lokaci ne wannan abin tawili ne da wasu awar ba su inganta ka kaddara balarabe bai da kalma miliyan ɗaya wanda ni ban yi da wannan ma magana ba ina fatan kwanci wannan abin in ma bai da ita ba su da ita sai annabi da wannan lissafin bai sai canza wannan lissafin abin nasu ba abu no ne ba su da shi to kenan duk abin da larawa ba su da shi annabi kawo sai mu ce ba shi ma bai inganta ba Allah sa kun kwanci wannan abin in haka ne sunnoni na da hukuncin kuncin za a watsar kenan Allah shi kyauta aminu iyaka na'am na'am Na'am. Ban gane ba. na waye zai banci haka kuma kun fahimta idan mutum ya wannan aikin hajji shi aikin hajji shi wannan zaman ba dole ba ne mun sahabi ne shi za ka ga ba kowa ke ba ba ba kowa san da shi ba ba wajibi ba da shi wannan zama musabi ne amma aikin hajji fa rukuni ne idan mutum yana da shi bai yi wa kun ji abin da annabi faɗa mai tsari akan shi da haka dan mutum yana wannan zaman bai sa a ce ba zai je aikin hajji ba mai yiwa wannan falalar an yi ga waɗanda suke ba su da ikon zuwa aikin hajji kasan matsa kan cewa sai sun yi kaza kaza su sun matsa sun abin nan kun fahimta ina waki mu amma kuna abinda malami ke faɗa fa a iya samu ne wani tunanin fa ko to Allah shi kyauta kuwa kaga dakikanci ya kai dakikanci kuwa jahiltar addini ya kai jahilci kuma Allah shi kyauta to malam Allah saka kai to wannan zaman baya sauke farilla ba fa ya sauke wajibi ne aka ce kana da falala aikin hajji da umara ba wai ya sauke maka aikin hajji da umara ba tab ija ustaz kaga da akwai aiki kenan to kun ga suke cewa kharajahu al-baihaqi shi wannan hadisi da yake fa in shi ta fa idza faragta fi min salatika fa in shi ta fathbut wa in shi ta fansarf kharajahu al-baihaqi ba ki fitar da hadisi wa hadhihi riwaya tadullu ala annahu inma khayyarahu idza faraja min salati kaga wannan riwaya tana nuni akan cewa an bashi zabi da ya gama sallarsa ko ya zauna ko ya tafi sai ka ce wa inna ma yafrugu bit taslimi to ai sallar ana kama ta ne da sallama kun gane in shi ta fasuru in sha fansari to an ba shi zaɓi ne zama ko ci ko tashi to amma da me ake gamawa ɗin da sallama fa idza faragta min salatika to kai sallah kai ta ya kai ruku gaba da baka yi sallama ba ai baka gama ba kenan a cikin lafazin hadisi ma da musulmi ke wanda yake hujja sa hanabi a hanafiya cikin shi ma akwai na a cikin maganar su jama'a na fatan fahimta tsakanin da Allah mutumin da ya zauna yi alwala tsaf sai zama kafa ce bai wanke ba za ce ya gama alwala ai bai gama alwala ba ko ba haka ba to amma za ce to in ka gama alwala in ka so ka tsaya wajen kai kaza ka so kai kaza ka ga wannan daban ce ana fin sai ka gama to shi ma da ke cewa in ka gama in ka so ka zo in ka so ka tafi ana nufin cewa in ka gama sallama kenan shi ce bi da lima rawahu shuba an abi isaka an abi ahwas saboda abin da abu isaka ya roto shuba ya roto daga abi isaka da abdul ahwas an abdullahi daga abdullahi kala ke cewa miftahu salati takbir annabi ya ce abinda ake bude sallah da shi shine kabbara sai ce wan qida'uha at-taslim abinda ake gama sallah da shi shine sallama idza sallama al-imam idan liman ya sallama fa qum in shi'ita in ka so ka tashi daga lokacin kun ga wani lafazin ya fito mene ya ƙara bayyana shi ƙarrake dan cewa sai in liman ya sallama sai in kai sallama sannan sai ka tashi kai wannan abin to Allah sa kun fahimta to kun ga inda ake samu cakusawa kenan da yawa a cikin wasu abuwa wani zai dauki wani bangaren wanda wani hadisi ne ko wani abu ya fahimce shi bisa kuskure sai a gini akan shi idan ka fahimci nasi akan kuskure to automatically duk abin da za a gina akai kuma kuskure ne ina fatan fahimta kun gane matsalar ko shi sa ake cewa ake ba mu shawara ɗalibai ilimi mutum ya ringa natsuwa duk abin da ka yi na karatu ana buƙatar mutum mai natsuwa a karatu musamman wanda zama malami ko kuma yana kanta ana jin maganarsa to ana buƙatar shi natsuwa sosai ƙari akan natsuwa mutane dan kana kuskura fahimtar nasi hadisi ko aya to daga nan za ka gini kuma shi kenan sai hamad banna ku ɗauki misali da malamai ke tafi misali la salata da jalin masjidi illa fil masjidi hadisi ne asali shi menene ba la asala lahu ina fata an fahimci wannan abin haka bin jauzi ya faɗa bai da asali ma asalin hadisi ɗin to amma sai aka gina cewa la salata li jarin masjidi illa fil masjidi babu sallah ga makwacin masallaci sai a masallaci kun fahimta me wannan ke karantawa kenan in dai gidanka akwai masallaci abin kanta da mu a lokacin to ba da ma kai sallah a gida sai a masallaci ko da wani abu ya kama kake nan ba za ka yi sallah a gida ba to kaga ginin wannan hadisi da ifi da fahimta sai zama ya haifar da illa da wannan hadisin kai wanda ma nan shi ne fusun kawo misali wanda annabi ke cewa in za mata ibnu adam in qata anhu amaluhu illa bi thalasi daga ci aka ce mene sadakatin jariyatin sadakar yarinya sadaka mai gudana kaga bakin ma ya saba da abin da sadaka jariya na'at wal man'ut sifa da mawsu sadakatun jariyatun sadaka wanda ke gudana abinda annabi ke faɗa kenan idan kai sadaka mai gudana ko da ka mutu to wannan sadaka tamkakkana da za ta ci gaba da developing za a ci gaba da baka ladan misali ka gina makaranta kamar abin albani yanzu haka yanzu duk abin da muke na lada albani zai samu sadakatun jariya ne ka gina makaranta ko ka gina rijiya ko ka gina gidan marayu wasu abubuwa haka misali to da aka zo da malamanmu na najeriya suka kuskura fassara hadisin sai suka kuskura fahimta hadisin sai aka yi mummunan gini akai na farko aka fassara hadisin mene ba daidai ba aka ce sadakatun jariyatin to akan ce jariya ana nufin mene yarinya ana ce jariya ana nufin baiwa to sai suka ɗauki wannan kawai na yarinyar ma suka ce sadakatun jariyacin sadakar yarinya kaga an fassara hadisi mene kuskure kenan sannan kuma sai aka mai mummunar fassara kuma sadakatun jariyacin sadakar yarinya ko sai aka ce to yanzu yana da kyau daga cin manyan muhimman al'amura da ake samu lada shine an gaba da yaya sadaka sai a zo sai a ɗaura yarinya aure akan yi haka ƙasa hausa ma sai a ɗaura aure a ce an ɗaura aure da muhammadu wani ƙarin mummunan fahimta kuma wajen namiji shi sunan shi muhammadu aka ga ba za aure da ba a san wanda za a ɗaura ba ko za ka ce to an ɗaura da aure an ɗaura auren kandala da muhammadu misali shi kenan sai a tafi sai yin mata kuma sai a ce to wani muhammadin za a kaiwa sai a ce to gidan malaman akwai yaro bai aure ba sai a ce to aje a kai mashi wani lokacin ma sai an je ce shi a shi gaskiya bai da ɗakin aje ta ba fa tatsuniya bace wannan da kuke ji na ga yara kuna kallo da kaman abu ba wai tatsuniya bane wannan hakikatan ne abu ne da ya faruwa ina fata mu ci wani abu sai a je a gidan wani a ce Muhammadu ga yarinya an kawo a ce a shi abu na wani lokacin sai a kai ta gida biyu uku kafin wani ya amsa ina fatan fahimci wani abu to ina sadaki babu sadaki ku duba macalar kuskure fahimta ya tija wannan matsaloli da haka wasu aurayen da aka yi a baya da za a bincike sai dai a shiru kawai ina fatan fahimta wasu auren ba da za a bincike akai sai dai a shiru kawai da haka ka ja baki kaka matsa wajen bincike wani lokacin ba mamaki mamanka kai masarkacin mamanka masarkacin jariyatin ce wallahi tallahi wa na fatan fahimta eh kuma malam ana ana jin ibada ce an fi haka ma a gidan attajiri kamun mu gidanmu ana wannan abu amma shi baban ba haka bane shi sai ka zo nema din wannan idan na saka tijara in ka zo nema din to sai a baka amma kuma duk abin da ake sadakin shi zai yanka sadakin shi kuma zai biya to kaga wannan da sauki tun daga mai newa an yanka sadaki an biya zai ɗauka ya bayar ya kuɗinta gashi muna kallon da ake zaune da ita to ga kuɗin sadakin ki a miƙa mata hannu mu dai da a gidan mu haka muke ina ji gidaje da haka kenan da an ɗaura aure ba a zuwa ba kai ne in ka ɗaura za ka je kashe mata kuɗi ba fa haƙƙin ta ne da miƙa mata wancan ga sadakin ki sai ta ansa ta kirga ta cake tukuna to in ka da shawara sai ka ba da shawara me kike so me zaki da su a zan so minti ne da da da da wannan bobo shahada Allah haba haba kun ta hango wani minti da bobo ai kin ga baki sai kaza ba da akuya ma kika siya kika yi kiwo eh ba kike so akwai ki ta haihu ne ta ma eh baban nasu to sai a sai mata akuya ko ai hikima ce zama da yara ina fatan fahimta Allah samu dace to kun ga yadda kuskuren fassara yake kai ga kuskuren fahimta yake kai ga kuskuren hukunci shi sa duk ɗalibin ilimi da malami dole zai magana ana buƙatar musulmi mai natsuwa ƙwarai da gaske kuma ana buƙatar ka zama bi a hankali idan ka gano ko ka fahimci wani abin da ba ka wato kai ka bi a hankali kafin ka bayyana da abin da ka fahimta ka bibi malamai ku duba bala'in da wannan matsalar boko haram ta jawo a najeriya da 'yan shabab suka jawo a ina a somaliya da yan alƙa'ida suka jawo ina a ƙasar afghanistan da abin da waɗanda suka jawo a yemen da wani suka jawo a iraki duk irin waɗanda matsala ne sai ɗalibi sai ya fahimci wasu abubuwa madadin ya tarawi ya ba a hankali ji samu malaman da suka daɗe suka goge cikin lamarin ya tuntuɓe zai yi magana su a wajen kuma ba wai fa ya je shi ya gamsar da su abin da shi ya fahimta ba ne kun san akwai ɗaliban da suke haka mutum zai zo da sigar tambaya amma ya zo ne fa ya gamsar da kai abin da kai ya fahimci dama kai saɓan nashi kake to yanzu nashi yake so ya fahimtar da kai babu ladabi na ilimi a cikin wannan abin ka cika mutum malamai su gaya maka to a'a kaza da ka fahimta gashi kaza ai ba a fahimta sai an gaito wasu dalilai iri kaza iri kaza sannan a haɗa a fahimci kaza da kaza da sai a zo na lafiya amma kai muhammad yusuf da ka fahimci cewa abin nan demokradiyya kafirci ce ina fatan fahimta to kafirci kafirci ce ko ba haka ba sai kuma kafanci karatun boko ai da ake boko kaga cewa ana ci kwadayya maza da haram abin nan to sike da sai gini akan karatun boko aikin gwamnati demokradiyya dagutu kaza yayi ta developing har ya kai ga tun yana kafurta ɗaiɗaiku sai da ya kafurta dukkan wanda ba irin ra'ayin shi yake akai ba hakan kuma ya gina shi ya jawo wasu irin shi masu ƙananan hankali suka shiga cikin lamari ɗin ku jo bala'i da aka je mutane a Najeriya sakamakon mene kuskure fahimta kuskure fassara wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna na'am ayati a suratul maida amma me fassararta in ka fassara me take nufi ya ake handling dinta ba kawai da ka zo ka fahimci yake na kai ma za ka zama kai ma ai za ta yi hawa kanka fa ka ki ba mata ka ce fane da wuri kuma kana shi kai ma ba ka kanka wa mallan hakun tana na fa a gidanka kai ma ka san mutane sun dauka wa mallan hakun din kawai a wajen alƙali take ko kuma a wajen gwamnati ne to kai kuma fa jama'a na fatan kun fahimci wannan abu jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi karo da kafirai da ya je ƙuraisha ya tada akwai gwamnati a maka ko bai tada ita ba akwai gwamnati a maka su abu jihar su ne shugabanni amma annabi haka ya ɗauki irin matakin da wannan mutane suka ɗauka ce nake haƙuri da halin da ake ciki tukuna har allah ka buri tukuna ban tsohon ciye man lokaci a wajen nan a takaice dai muna ba da shawara ga ɗalibai su zama masu ladabi da girma malaman da ke gaba da su sai da saurin ba da fatawa da saurin ba da fasara da gini kuma akan matsaloli ɗin allah samu dace to kun ga abinda malai ke cewa kun ga wannan ƙari ɗin da aka samu na abdullahi zai ta'udu a ruwa imamu shu'uba daga abdul ahwas ana abdullahi ƙari ta tubi ta salati at takbir wa qida'uha taslim buɗe sallah shine kabbara harama gama ta shine sallama idan sallama al-imamu idan har kana sallah liman yayi sallama taqdiru shine mene wa sallamta anta kai ma kai sallama fa qum in shi ta in kaso daga nan sai ka tashi ka tafi kun fahimta qal bihaqi imam bai yake cewa hadha atharun sahihun wannan fa athari ne ke ingantacce wa qala ce wa yakunu murad ibn mas'ud al inkar ala man zama anna al ma'muma la yaqumu hatta yaqumu imamu kenan sai zama abdullah dan mas'ud ya faɗi wannan athari ne na inkari ga wancan mutumin ga mutumin da yake cewa idan liman yayi sallama to kai ba dama ka tashi har sai liman ya tashi shine ke nuna a'a ai da liman ya salma kai ma ka salma kana da ikon ka tashi ko ka zauna ya faɗi shi na ƙwarin inkari ne a nan wajen jawab kun fanci wani abun ko malai ce wa hamala abu hanifa wa saqa haditha tadhhib wa salam taslim ala tashahhud wa qalu yusamma tashahhud tasliman lima fihi min at-taslim an an-nabi sallallahu alaihi wasallam abu hanifa kuma sai ce eh mun yarda da wannan hadisi cewa miftahu wa takbir wa tahlilu wa taslimu amma abin da ake nufi fitawar taslimu shine a tashahud Abu Hanifa ya kai tawilin wannan magana saboda a taslimu wai akwai sallama ga annabi da kuma sallama ga sahabban manzon Allah sallallahu da dukkan bayan Allah salihai sai malai cewa hadha ba'idun jiddan wannan magana ce da ta yi nisa da daidai ba ma kusa da take ba jama'a fanci an fanci wani abun ko Allah samu dace to a ƙarshe in kun ji wannan tattaunawa ta malamai kamar da faɗa muku wani dalilai don na kawo ne don ku ji dalilan malam ke cewa dai a ƙarƙen tuka-tuka tuk a ita wannan magana shine abin da yake daidai cewa ita sallama wajibi ce a cikin sallah idan mutum bai sallama ba bai gama sallah ba kamar da wannan hadisi yake nuna ƙarar cewa wanda bai sallama ba sallar shi ba ta yi ba na fatan fahimci wannan abin wa'ancan ba su iya kawo dalili ƙwara ɗaya ba dalilin su mun ji suka kafa athari ne na Abdullah dan Mas'ud sai magana cewa ana tawilin taslim da tahiya amma wancan kuma nassi ne kar akan matsala din don haka ba za a dauki wannan ma'ana ba insha Allah ta'ala jama'an fanci wani abun ko al mas'ala ta biyar mas'ala ta al khamisa fi tilaf al ilm fi kum taslimatayn game da sabanin malamai hukuncin hukunci malamai game da sallama guda biyu hagu da dama ingantaccen magana shi sallama guda biyu hagu da dama mustahabi ne ba wajibi ba ne ina fatan fahimta mustahabi ne ke sallama guda biyu hagu da damanka sai malaci almas'alatu sadisa mas'ala ta shida fi ikhtilafi ahli ilmi fi siyaqi salam game da sabanin malamai game da shigo sigogin sallama na sallah ban son ci wani lokaci magana gaskiya shi ne akwai siga akalla guda uku na sallama a cikin sallah duka sun zo daga sabon manzon Allah Abdullahi dan Mas'udun haka Wa'il ibn Hujr an fahimta akwai siga ta farko mutum zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah Abdullahi dan Mas'ud ya rubuta wannan abin kun fahimta ko Abu Dawud Tirmidhi ibn Abi Shayba duk sun rubuta wannan abin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah dama za a ƙara wa barakatu hagu za a ƙara mene wa rahmatullah to akwai wannan ya tabbatar ga manzan Allah wani lokaci ya kawo barakatu a nan wajen ya tsaya a wa rahmatullah a ɓangaren hagu kun fito na abu to inda aka samu saɓani shin akwai kuma ruwa ta zo tana cewa kuma annabi ne ya ƙara wa barakatu a ɓangaren hagun ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to wannan na ɓangaren na hagun ne ƙarin da ya zo shine malamai suka dambarwa shin wannan ƙari ya tabbata ko bai tabbata ba ƙarshen tuka-tuka tik dai malam nasirin albani shi da kanshi ya tabbatar da wannan ƙari ɗin cewa ƙari ya tabbatacce da haka sai ya zama mai kenan wani lokacin annabi yana ƙara barakatu a ɓangaren hagun wani lokacin yana taƙaituwa wa rahmatullahi kawai ba sai ya ƙara ba an fahimci wani abin ko siga ta nau kenan ta farko kuma akwai siga ta biyu ita ma tabbatacciya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ina fatan fahimta ka ce assalamu alaikum a ɓangaren hagu dama ka ce assalamu alaikum a ɓangaren hagu sannan akwai siga ta uku ma ta tabbatar ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine cewa assalamu alaikum hadisi na Aisha kenan Allah ya kara mata yadda da Ammar dan Yasir da surutu wannan hadisi annabi kan ce assalamu alaikum amma sallama guda daya annabi na dan karkata kanshi kadan ne ba kaman sauran sallamomi din ba kun fahimta wa'incan wanda aka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu annabi siyawa aka ce sai an ga kundugukin sa mamunsa kenan amma wannan na sallama guda daya dan kadan za karkata kanka kawai misali assalamu alaikum ina fatan fahimta kuma na nashi take cewa manzon Allah yakan yi wannan salmai kan fada da karfi lokacin ma har sai ya tashi masu bacci a cikin gida ina fatan fahimci wannan abun akalla abin da ya halarto mu kenan daga cin siyar na wannan tahiyya da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma mu a nan Najeriya a malikiyance lazimta wannan sallama kadai muka dauka ta sallama guda daya wanda haka haisi ne haifar da mene rikici har yanzu akwai waɗanda suna gani idan kai sallama sama da ɗaya a Najeriya yan ƙungiyar izalatul bid'a kamata suna bangaren Jos kenan suna ganin ka zo da wani abu saɓanin musulunci bayan dukkan wannan hadisai zuga dai hadisi a cikin musulmin karanta akwai shi a cikin abu da akwai a turmuzi akwai suna nan hadisai barjik waɗanda sun kai matsayin mutawatiri ma cewa annabi yana sallama guda biyu amma dukkan wannan hadisan an shafa ido a rufe an ce a imam malik za a bi kawai sannan kuma an samu daga imam malik kautarwa ya tashi kuma cewa yana yana ganin cewa za a yi sallama guda biyu ɗin shi ma ina fata mun fahimci wannan abu don haka abin da muke wa'azi zuwa ga ƴan uwanmu ƴan izala musamman izalar josi ne su aje wannan takalidanci da lazimtar maza guda ɗaya Allah bai aiko da abu wata maza ba a duniya ba ba wani mutum da Allah ya jabta biyya gare shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine da ka so da ka fahimta baka manta dole ka bi abin da ya faɗa amma ko Imam Malik ya ce sallama ɗaya za a ce kawai ba wata ba wata magana saɓanar ga Malik a ce ita kenan ma kawai to sai zama gashi an samu annabi ya ce a yi saɓanin haka kuma yanin saɓanin haka ɗin to imam malik ba zai sai a aji magana imam malik a ɗauki ta manzan Allah sallallahu alaihi ɗauki na sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina fatan fahimci wani abu saboda Allah bai aiko imam malik ba jama'a wanda aka aiko shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma dan an ce a aje na imam malik a ɗauki abin da manzan Allah da duk da ina faɗin karin magana cewa maliku ma ya ce dole a ɗaya guda ɗaya na ce muku in ba na wata irin albar ya haikato ma magana yana magana sallama guda biyu din ka kaddara an ce haka to in an ce an aje magana imam malik an ɗauki ta manzan Allah su mai zuwa na an zagi maliku kenan ko an aibata maliku ne aka yi haka ba zagi ba aibata kamar da kullum ake aibata mu 'yan salafiya cewa ba ma san fiqihu ba ma san su imam malik muna zagin su irs muke da mai Allah ya saka wanda ya gaya mana wannan magana din ba irs muke da mai Allah ya sa saboda wannan mahaukaci ne zai zagi imam malik wannan musulmi ne mai hankali zai zagi imam malik imam darul hijra bukhari muke karantawa muslim muke karantawa bukhari idan yana da hadisin imam malik to baya gabatar da wani hadisi sai ya kawo na malik tukuna to ka gama wa imam malik ina fatan fahimta wataƙila min fikar daraja imam malik ɗin ina fatan fahimta kuma za ga masu da'awar malikiya malikiya ɗin nan malikiya ba kuma ko'ina suke lazimtar malikiyancin ba ba ko da suke da zunta malikiyancin ba don haka abin da muke cewa shine in an sami irin wannan ka ce ban mace ka kan mazhabaka ba amma idan kana cikin tafiya kan mazhabaka sai mazhabaka ta karo da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to abin da ke kanka wajibi shine ka aje abin da mazhaba ta zo ka rike na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine daraja imamin ka da kake da'awa shine kuma biyayya gare shi saboda shi imam malik in ya ce idza sahha hadisu ko kuma kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahiba hadha al-qabr annabi malik yake cewa kowanne mutum ana yan san maganarsa wata kuma aiki amsa sai dai mai kabarin annabi muhammad shine ba dama in ya faɗa ka ce kana da zabi amma kowane mutum ya faɗa kana da zaɓi ina fatan fahimci wani abu don haka don allah ‘yan uwa izala su daina faɗa a kan sallama guda ɗaya abu ne da a kan sallama guda biyu abu ne da ya tabbata daga manzan allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya tabbata daga sabon manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na'am
tunda suna ce suna kafa mana hujja da cewa wai imamu muslim shi ne ya rubuto wannan sallama da amma imamu bukhari shi ya rubuto sallama da yi to wai me yasa ba za a ɗauki ruwayar bukhari ba tunda shi ne malamin imamu muslim wata sabuwa wai ma guje ba ma guje shi wata ba ma to yanzu ka ga wannan ko ta mazhabanci ne ya shige shi ko kungiyanci yanzu shi yana so ya taimaki ra'ayin ɗan ƙungiyar izalar kaduna kenan watakila ka gani shi sa muke faɗa baban mazhabanci babin mazhaba aka hana ba ta asubancin mazhaba ba ƙungiya aka hana ba ƙungiyanci aka hana don mene nan da ƙungiyar kaza sai na ɓata wani bayan abin ya tabbata ga sunna na fatan fahimta to waye waye wannan bayan da ya aina aka yi shi bayan da sai ku tambaya ana aka yi wannan bayan akan ce ra'ayin shi ne ke faɗa wannan magana sa eh misali yanzu idan bukari waye ga mishi ma akwai wannan kaida a musulunci to idan muslim ya roto hadisi idan bukari ya roto sai a fifita na bukari akan na muslim abinda ake kallo menene sihha inganci ake nema kawai kuma hadisin maganar salama guda ɗaya hadisin tabbatacce na na sha Allah ƙara mata da ta rato amma rubin ya siya rato wannan hadisi ɗin cewa annabi yana sallama guda ɗaya a cikin sallah kuma bayan rasul manzon Allah na Aisha take karantar da wannan sallama ɗin ina fata mun fahimci wannan abun da haka ba daidai ba ne don su su rike wacce guda ɗaya kai kuma yanzu ka ce kai kuma sai ka kawo dalilin zaka ture ta su suna kawo dalilai su tura naka na sallama biyu kai kuma kana kawo kana kai to ai na kai wannan musuluncin kaga abu ya koma kunginci ya zama abin shi sa wallahi malam dole malaman sunna na cikin wannan kungiyar su fito fi sun ga mabiyan su ba mu fa sunna muka tara ku me ba ra'ayoyin malamai ba rannan ba ina muku muna addu'a ga malam Sama'il Idris ba ni na rinda jin wa'azon shi a wancan lokacin in rike fata-fata da katakalidanci matsalar mu ba irin su mala albani masu aje record abin nan information ba fada yake da takillinci a wancan lokacin sosai cewa ba za a bi wata maza wanda saba kan to manzon Allah yana ta maganganu yau kuma jarabawa ta Allah sai gashi da kanshi yayi step down yana cewa sai an mazhaba shikenan ba bai su ma suka gina akan shikenan akan haka ake to tunda ilimi yana haɓaka ana gani kamata a watsar da wannan magana mazhabancin nan ko e sunan mu izalatul bid'a wa iqamatus sunna to shikenan a tsaye da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin bid'a wanda ya kamata a kaune ta ce kungiyanci din kace sai kungiye ka ko mazhaba kaza shi ma malamai sun ce bid'a ne to shi sai a kaune shi daga cikin musulunci Allah shi kyauta za ka malam tabbata magana ta sallama guda ɗaya tabbatacciya ce ita ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da maganar sallama biyu take tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama na'am to na garin mu ci gaba to malai sai mu koma kan matanin hadisi mu insha Allah ta'ala wannan ina jin shi ne a guje dan haskar muka so mi mun ji hukuncin sallama wajibi ne sannan ana yin sallama hagu da dama ana yin sallama bangaren dama kadai kawai shine sallama guda daya akwai karin wa rahmatullahi wa barakatuhu akwai karin wa rahmatullahi a takaita a wajen duka sun tabbatar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama مالك وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال شعبة رفعه مرة أن أميرا أو رجلا سلم تسليمتين فقال عبد الله أن علقها مالك حدثني أحمد بن حنبل مال أحمد بن حنبل يا بام حديثي وكاغا على فرد من تغنى وجهه wasa ce shi kuma in dan bukhari malamin muslim ne to shi kuma ahmad dan hanbali malamin bukhari ne shikenan in aka zo ga magana bukhari ka ta ba sai aje ta bukhari a ta ahmad kenan shin lazim magana magana ce kawai ta jahilci wannan Allah kyauta isa dan uwa musulmi na ina kaina ne sai wallahi mu dage makaranci addinin musuncin nan da kyau in ba ka ba yan takifi sai sun rugurguza mana shi yan takifi da yan nima ba na iya sai sun lalata addini sai mutane sai ga wani addini daban ba wanda aka aiko annabi Muhammad da shi ba sai sa ku ta bada da juna ku ta gaba da juna idan da ana bin sunna me zai kawo fada tsakanin kungiyar izala Kaduna da kungiyar izala Jos me zai kawo fada me zai kawo fada tsakanin yan salafiya da yan izala ba fada tsakanin inda ma ni na ganin fuska kaza kana fuska kaza da wani abin to me zana mu tafi tare akan wannan matsalar babu zai hana a tafi tare sai dai mai junanmu nasiha da wa'azi da kaza da kaza amma wani ce shi dole shi bangaren shi za a ba abokto shi kenan an samu matsala wancan shi ba ce dole sai an muna shi bangaren ba an samu matsala amma wani Allah kyauta ka ji wani ƙwarin kafarta wani Allah shi kyauta sai ce kala haddathana habib sa'id malan hadan sa'id ya ba mu hadisi an shu'ba daga shu'ba an al-hakam daga al-hakam an mujahidin daga mujahidin an abi ma'mar daga abi ma'mar an abdullahi daga abdullahi kala shuba shuba yake cewa rafa'ahu marratan wa lokacin abla da musu zai danganta magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa anna amiran to yanzu wannan itradi ne maganas ina fatan fahimta abu ma'amar ne yake cewa anna amiran anna rajulan sallama taslimataini fa qala abdullahi anna alika to anan ne abla sai mene ya danganta sallama guda biyu zuwa ga manzon Allah wani lokaci lokaci kuma sai ta kaita ga nan wajen Allah sa kun fahimci wannan abin Allah sa mu dace ga yanin ke cewa qala shuba ay rafa'u al-hakim hadha al-hadith ila nabi maratan wa fi ratibam ahmad qala shuba maratan rafa'ahu thumma tarakahu malam sai ke cewa an mujahid an rajulan sallama taslimataini wani mutum ya yi sallama guda biyu faƙal abdullahi abdullahi ke cewa anna aliqaha daga ina ya fanci wannan daga ina ya samu wannan sunna ma'ana a lokacin an kashe sunnan sallama guda biyu to shi sa muke cewa su ɗannan sallamomi sunnoyi ɗin a rijin su lokacin wannan lokacin wannan kar ka rike guda ɗaya in ka rike guda ɗaya to ba za a sami sai ku ci wata sunna ɗin idan sun zo da sunnoni sun zo kala kala a cikin aiki guda ɗaya abin da ake so yau kai wannan gobe kai wannan karga cancanzawa musamman in ana koyi da kai ana sauraron ka wannan sai sa mutane su koyi karatun a wajenka amma karga sunna guda daya to sai zan mutane wannan kwara ɗayan kawai kasan ran da suka je suka tattara sai ce ba daidai yake ba ina fata kun fahimci wannan abin Allah samu dace kun fahimci da ke cewa anna amiran ko ko rafa qala shuba rafa'ahu marratan ko anna amiran ko wajen malik ke cewa qala shuba ko rafa'ahu maratan ay rafa'a al-hakam hadha al-hadith ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana al-hakam wanda shi imamu shuba ya roto daga wajen shi ko cewa lokacin sai ya kai maganar zuwa ga manzon Allah daga wa kenan daga bala dan masud Allah kara masa yadda wa fi riwayatil imam ahmad aura imam ahmad ke cewa sami'tuhu marratan rafa'ahu haka muke cewa wani lokacin naji ablan abu sina danganta magan zuwa ga manzon Allah summa taraka lokacin kuma sai bashi magana tana ne da na faɗa insha Allah مالك قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا مع أبو معمر أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بعد خده مالك حدثنا إسحاق بن إبراهيم مالك إسحاق بن إبراهيم يا حديثي قال أخبرنا أبو عامر العقدي مال أبو عامر العقدي يا بام حديثي قال حدثنا عبد الله بن جعفر مال أبلا بن جعفر يا بام حديثي عن إسماعيل تغبار إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عامر بن سعد ibn abi waqas kenan an abi daga bansa mai suna sa'd ibn ibn abi waqas kale ce kuntu ara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na kasance ina ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yusallimu an yaminihi yana yin sallama daga dama da shi wa an yasari ya sallama a hagu da shi to kaga a Allah hadda magana mutumin ka ba bukhari rutu magana salman guda biyu kadai ba kenan ina fatan fahimta shi wa muslim ga sharuto ko hatta ara baya da khaddihi har ina ganin hasken kundukukin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan shine karshen babi insha Allah ta'ala game da abin da ya shafi sallama a cikin sallah malaki cewa babu zikiri ba'da salati ko babu da mana bayanin zikiri bayan sallama sallah shine babu zikiri ba'da salati babu da mana bayani game da zikiri bayan sallame sallah mala ce haddathana zuhair bin harbin qala haddathana sufyan bin uyayna an amrin qala akhbarani bi dha abu ma'badin thumma ankarahu ba'du an bin abbas qala kunna na'rifu qida'a salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bit takbiri malaki cewa haddathana zuhair bin harbin مالن زهير بن حرب يابا محديثي قال حدثنا سفيان بن عيينة مالن سفيان بن عيينة يابا محديثي عن عمرو دق عمرو قال أخبرني بهذا بذا أبو معبد وانا هذا ne dama ita ha'un ba dole bace ko amma shi ma ismu ishara ne za din shine asalin ismu ishara din ha suna ce ha'ul tanbihi ina fatan fahimta to ma'ana akhbarani bi hadha abu ma'bad wannan hadisin da zan gaya muku abu ma'bad shine karantar da ni hadisin shi kuma abu ma'bad wato baran bawa ne abdullah dan abbas sai ke cewa thumma ankarahu ba'd bayan ya karantar da ni hadisin shi abu ma'bad malamin na kenan da nazo ina biyawa wataran sai kuma ya ce shi bai koyar mun ba to za kenan kun fahimta malam ya karantar da kai hadisi sai ka zo wutar ka ce malam ina ma hadisi na karantar da ni hadisin wanda kaza kaza ce ni na koya maka hadisi kaza ina fatan fahimta to ya za a kenan hadisi ya zama da ifi ko ko ya zama ƙarya koya kenan hmm shi ne malamai suke cikin matsalar suke ce mene wa minhum man haddasa wa nasiya babi ne a cikin musulma da a cikin malama kun wanda ya karantar da hadisi amma sai manta da shi kwata-kwata ina fatan fahimta don haka sai suka sa ka'ida mene idan ka zo da hadisi sai malamin ya inkari jazma ya ce sabban kantar da hadisi ka zaba da ƙarfin gaske sai suka ce to wannan rudda sai a mai da wannan hadisi ɗin ina fatan fahimta amma in in raddahu ihtimalan to ni ni ko na kanta maka hadisin nan ko anya yaushe to ina fatan fahimta kaga ihtimalan kenan ko yake ce to za a yi shi wannan hadisin matakar wanda ya roto daga wannan din mutumin kirfi ya fika ne ina fatan fahimta ta cewa ko da ya inkari jazma din ko ba akwai tafsili a wajen ina fatan fahimta wannan abu ba wa ko za a mai da bane sai an dubi qara'in in akwai ɗaliban ya samu taba'a daga wajen wannan malamin kuma kaga shi yanzu dole a ci wannan hadisi in kenan malamin ne ya manta kuma dole a rayuwa ai kana yin wani kai ma kanka ka yi magana yanzu da za a ɗauko wani kasar da na yi na shekara ɗaya da ta wuce wata kila sun ji wani abin da ni gaba ɗaya manta na faɗa ma gashin dole ce malam ka ce kaza wace ni kuwa ina fatan fahimta mun ta wata magana da malam albani lokacin da yake mana bulugul marami da dadewa sosai tun 1991 kenan wani lokaci din yana mana to ya karantar da mu maganar maganar tahiyya ne in an gama sallama in an gama sallama abin nan in an yi sujuda ba'adi kun fahimta ko za a tayi ko ba za a tahiya ba yaron mai muna magana to da aka zo wataran bayan da can wajen 2000 ana karatu aka dauko magana ce malam ka kantar da magana ce shi kuwa ni kuma na san an karantar da wannan magana amma sai to an ya mala a dai ƙara tunawa ina fatan kwanci wani abu kuma shi kantar da mu abin da ya sa mu mun ji an ta rikici da mu akan matsala ba wallahi musa da haka akwai irin wannan kuma kaga wannan zai karantar da mu wannan ƙa'ida ta malamin hadisi kenan kaga ba za a ringa faɗa ba in aka zo aka danganta magana zuwa gare ka in kana tabbaci za ka yi an ba ka tabbaci to kai ka zama wayo anya ko ne kaza kakkace sai ka ce ƙarya ne ban kaza ba sai a ja ɗauko ga kasa ɗin ga inda ka ce kaza da kaza ina fatan kwanci wani abu ana samu dace so yake cewa an bin abbas shi abu ma'abar ce ya samar ga dan abbas qala ce kunna na arifin qida a salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam takbir musa bai kanana mun kasance muna gane gama sallan manzon Allah na arifin ƙiza a salatu wasalam muna gane gama sallan manzan Allah bitta kabiri saboda kabarbari waken kabarbarin za mu zo mu ji hadisin gaba sabai ne ke kabarbari da an gama sallah za Allahu akbar Allahu akbar kabarbari dai haka dai ba a ruwaito sigar da suke ba ina fatan fahimta ma'ana masallaci na ɗaukan gunji saboda kabarbari din to su da suke gida ko suna can suna wasa ba zo sallah ba sai su gane an gama sallah tun da Abdullahi Abbas lokacin nake na gane wara nawa yake ko mun sha abun ko ana samu dace malam bukhari imam muslim ke cewa qala haddathana ibn abi amr umar qala haddathana sufyan bin uyayna an amr bin dinar an abi ma'bad mawla ibn abbas annahu sama yukhbiru an ibn abbas qala ma kunna na'rifu qida salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa bit takbir qala amr fa dhakartu dhalika li abi ma'bad fa ankarahu wa qala lam uhaddithka bi hadha qala amr wa qad akhbarnihi qabla wa qad akhbarnihi qabla dhalika yace haddathana ibnu abi umar ibnu abi umar ya bamu hadisi kala haddathana sufyan bin uyayna malan sufyan ya bamu hadisi an amr bin dinar daga dan dinarin an abi ma'bad daga abi ma'bad mawla bin abbas bararran bawan ablan abbas annahu sami'ahu yukhbiru an bin abbas cewa ya ji shi da ba da hadisin kabla dan abbas kala ce ma kunna na arfin qida salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba mu kasance muna gane gama sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa bitakabiri sai ta hanyar kabarbari qala amru amru sai yake cewa amru dan dinar kenan fa zakartu zalika li abi ma'bad sai na ambaci wannan hadisi ga malami na abu ma'bad fa ankaru sai musun wannan maganar wa qala ce lam uhaddithka bi hadha ni ban karantar da kai wannan karatun ba qala amru sai amru ke cewa qad akhbaranihi qabla zalika gashi kuma ya karantar da ni wannan hadisi kafin wannan rana amma kuma yau ya manta da wannan hadisi da ya karanta mun Allah samu dace ana mana lokaci ana noma lokaci ya kure za mu tsaya ne insha Allah ta'ala in Allah kan gobe sai mu tsaya mu karanta hadisin da kuma yadda abubuwan suke ina ba ta fahimta wannan kabar bari ne ake a wannan shi yanzu a yi su ko ba za a yi su wannan kabar bari din Allah sa mu dace abin ka faɗa daidai Allah ka ba mu lada mu da kurakuran mu kuma Allah ka yafe mana makita subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah